hudu a watan ramadan hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1444 muna 26 ga watan uku shekara ta 2023 Allah kaddara mana zama a masallacin kofar arewa cikin garin gomel don ci gaba da karanta alkur'ani mai girma da bin fassarar ma'anonin shi gwargwadon yadda Allah maɗaukakin sarki ya hore jiya mun fara bayanin ma'abota ko ma'abocin gona mutane biyu da Allah ya bada misalin shi ɗayan yana da gonakai guda biyu na inabi an kewaye da dabino da shuka a tsakaninsu ga kuma korama tana gudana a tsakanin wannan gonakan da kuma mai imani da yadda ke mashi wa'azi da yadda wannan ya rudu da duniyar da Allah maɗaukakin sarki ya bashi malam ya bamu labarin shiga gona a cikin ayar da Allah madaukakin sarki yake cewa da kala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi ina ga akan ta ya karanta za mu tashi malam sai mai ta mu tashi karatun ta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول الباري تبارك وتعالى ودخل جنته وهو ظالم لنفسه wata mutumin da Allah ya hore ma wata gonakan guda biyu ma'abuciyar dabino da inabi da kayan gona da 'ya'yan itatuwa wadda ba a tauye mai komai cikin ta ba sai ya shiga wannan gonar tashi ko wannan lambun nashi wadda kala jannatahu وهو ظالم لنفسه alhali yana mai zalunta kai shi ma'ana tattaunawa ta kama tsakanin shi da mai imanin da ke mai wa'azi malamai suka ce ya rika hannun shi da suka zagaye gonakar yana nuna mai ni'imar da Allah madaukakin sarki ya bashi nan bangaren inabi ne nan bangaren kaza ne nan mun shuka kaza nan muna jiran za a yi kaza ne ya rike hannunsa yana gewaye wannan gonar wa huwa zalimun li nafsihi a daidai lokacin yana cikin masu girman kai da alfahari yana ganin wannan wayan nashi da dabarun noma da investment din shi kamar shi ne abin da zai tsayar da shi yasa Allah ya kira shi zalimun li nafsi bai yadda ba isa da kasaita ta Allah ita ce take badawa qala ya faɗa cikin alfahari ma abunu an tabi da hadihi abada ba na tsammani wannan gonar tawa za ta ƙare har abada kullum ana da shi ana ɗori ina ga kawo karanta wani ayar biyar ko ma abunnu an tabi da hadihi abada wa ma abunnu sa'ata qa'ima yace ina ma da yakinin alkiyama ba za ta tashi ba saboda ya riga ya ruku ya yaudaru sai ma abunnu sa'ata qa'ima ina ganin alkiyama ma ba za ta tashi ba yace ala sabilin idan ma ana tsammanin ta tashi amma kaddara sabilin iftiraq wala in rudittu ila rabbi inda ma zai amai da ni zuwa ga ubangiji na muqaddara alkiyama ta tashi mun ma je gaban Allah la ajidanna khairan minha lalle sai na samu abin da yafi alkhairi ga wannan gonar ta wannan ita kuma tace matsalar duniya lokacin da dan adam ya rudu da duniya sai ga kamar wayarsa da dabara sai ta bada duniya sai ga in kun koma lahira ma fa a gaban Allah ya fi ku badaci yadda ya fi ku samu a duniya zai fi ku samu a lahira sai ce wala in rudittu ila rabbi kai da ma za a mai da ni ga ubangijin nawa la azidanna khairan minha munqalaba zan samu makomar da tafi alkhairi sama da wannan gonar ta a lahira ma mun fi ko fada mun fi ko a wajen Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya tsare mu da rudi irin na dukiya dan adam gaskiya idan Allah ya bashi mulki ya bashi dukiya to kaɗan ne ba za ka iya samunsa ya wuce gona da iri ba eh aka Allah madaukaki sarki ya faɗa a cikin surat al ar-ra'ahu taghna dan adam idan ya ga ya wadatu to za ka ga shi yana da girman kai yana da alfahari sai ke ganin duk abin da suka faɗa nasu shine daidai tunanin su ya fi kowa yasa yake cewa to a duniya da tsarin da muka wannan gona ba za ta lalace ba eh mun tanadar mata iri mun tanadar mata taki mun tanadar mata ruwa mun tanadar mata kaza mun samo ƙwararrun masu dabarun noma za a yi kaza za a yi kaza akwai kayan fisa akwai kayan kaza akwai kaza babu abin da aka ɗauke mata to yadda suke ganin sun yi dabara sun kama duniya sai yake cewa lahira ma kuma kuma da haka take yasa za ka tada masu kuɗi ba ka raba su da zuba hannun jari man bana da lahi masjid da bana Allahu lahu baitan fil janna sai ya kwashe kuɗin karamar hukuma kakaf sai ya dan masallaci duka da bai mutum bakwai ba sai kuma je kada kafa wai a lahira in ma yana da gida tabbas wani irjitu ila rabbi la ajidanna khairan min amal khalaq na kuma ga Allah fa still muna da jari yana da yakin ya gina masallaci yaran ɗaki a gidan aljanna bai damu da haƙƙin talakawa ba bai damu da haƙƙin kaza ba bai damu da haƙƙin kaza ba bai damu da haƙƙin kaza ba sallah ma bai damu da ita ba amma la ajida na khairan minha munqalaba qala lahu sahibu
قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي ahada na to lokacin da ya faɗi wannan maganar a siga ta isa da kasaita qala lahu sahibu sai wannan abokin nasa yake ce da shi dama Allah tun farko su ne ba mu labari wadrib lahum mathalan rajulayn ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nabin to shi ɗayan sai yake ce da shi wa huwa yuhawiru yana mai muhawara jayya da shi ya faɗa ya maida masa ya faɗa maida masa to da aka zo wannan gaba sai ga wannan gabar mai hadari a ci ma Allah alwashin cewa ba zai iya lalata wani abu a duniya ba a ci masa alwashi a lahira ga makoma an zaba dan aljanna ne sai ba shi yana musu abin da ya faɗa sai aka farta bil ladhi khalaqa kana nufin yanzu zaka kafurta da wanda ya halicce ka cewa ai wa ma abun sa'ata qa'ima ba na tsammanin alkiyama za ta tsaya wannan kafirci ko da ba kuma mutum ya yi shakku idan ya mutu ba za a tashe shi wannan kafirci banda kuma sauran maganganun da ya faɗa ya sa ce masa yanzu kana nufin ka kafurta da wanda ya halice ka kuma halittar min turabin asalinta turbaya ce kuma min nubuwa sannan Allah ya mai da halittar mutum ta koma daga ɗigon mani daga ɗigon mani da yake cikin mahaifa da shi Allah ya tsara halittarka kuma tsawata rajula ya mai da kai mutum da shi nan madaidaici a kai har kada ji da gari ka tuno wannan mana asalin halittar mu annabi adam ne annabi adam daga turbai Allah ya shi Allah ya mai da ƴaƴan annabi adam suke fita ta haɗuwar miji da mata ta ɗugon ruwan maniyi da wannan ɗugon maniyi din da duka bai kuma jina ba in ka goge a riga wani kuma haimata ido zai gane abu amma yau da gobe ana renon sa ya zama tsoka ya zama jini a dunkule shi a hura masa rai har daga kada tana ji da karfi da isa kuma sabuwa karatu sai ce lakin na huwa ma rabbi a haɗe lakin da ana sai ce lakin ana huwa ma rabbi sai dai ni da kake gani na huwa ma rabbi na yadda Allah da ta kafirce ma ni shine ubangiji na wala ushriku bi rabbi ahad kuma ba wanda zan wa tarayya a cikin bautar ubangiji ni na yadda Allah shi ke bayarwa shi ke hanawa shi ke azurtawa shi ke talautawa Allah shi ke bayarwa dabara ba ta badawa kuma ba zan taɓa shirka da Allah cikin al'amari ba lakin na huwa Allah rabbi wa la ushriku bi rabbi ahad sai ga masa madadin waccan gonar da ka shiga kana da alfahari da kafafa idan za ka shiga gonar ka ta duniya ko da me ya kamata ka faɗa malamai sun kawo ayat da za a karanta a cikin azkar da ake na shiga gona malamai ce ce ayat ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا na'am sai ce mashi walaula me zai hana idda khalta jannatak a lokacin da zaka shiga lambunka a lokacin da zaka shiga gonarka kulta ka ce ma sha Allah abinda Allah ya so shi ke kasancewa madadin alfahari da girman kai da zaka yi da nuna isa da daba kana shiga gonarka ce ma sha Allah wannan ita ce sunna duk wanda zai shiga gonarsa ko hatsi ka shuka in ka zo bakin gonar da ka kalli ya bar wanda ka ce masha Allah la quwwata illa billah abinda Allah ya so shi ke kasancewa ba karfi ba dubara sai da Allah dan kai shuka da wuri ka sa taki ka samu iri mai kyau ka yi fisar kwari wannan bai baka garanti za ka samu abin da za ka samu amma idan ka tsallama wa Allah to arzikin a hannun sai sai ce masa me zai hana ka ce masha Allah la quwwata illa billah babu karfi babu dabara face ga Allah madaukakin sai ce ni din da nake maka wa'azi in tarani ana aqalla minka malan wa walada in kana ganin ni ban kai ka dukiya da ƴaƴa ba ina matsala wa'azi in kana mutum wa'azi sai ya kalle ka wai da ka din waye tukunna kai saka faɗa ko baka isa ba daga ina ka zo da sai waye ka yasa mai wa'azi sai ya hakuri ba irin tsangwama da rahin mutuncin da ba zai gani ba sai fara masa yadda kake kallon nawa in tara ni ana akalla min kamalan wa walada ban kai ka dukiya da 'ya'ya ba ba a tsara ba mamaki ubangiji na an yi kuce ni khairan min jannati ya bani abin da yafi wannan gonar ta ta albarka yanzu anan bai ce ba khairan min jannataika ai an faɗa janna algona kai guda biyu gare shi ko sai ce to ai yi kuce ni khairan min jannati yanzu ana ana magana ne akan ni'imar ta gona ko ɗaya ce ko biyu ce ko uku ce ko hudu ce duka suna amfani wannan ni'ima ta gona so arziki na amfanin gona da kake da akwai ba mamaki a wajen Allah sai ya bani abin da ya fi arzikin abin da kake takama da shi ba a tsara bi an yi wuce da khairan min jannati ba abin da ya gagara Allah sau nawa ne muka taso ka tada mutumin da ya fi kowa arziki kuma sai ya dawo yana cikin wanda suka fi kowa zama ababen tausayi wanda suka fi kowa ababen tausayi kuma sai su taso suna cikin waɗanda ake sha'awa babu abin da ya gagari Allah ba ya sa malamai suka ce mizanin arziki da rashi ba da shi ake ganewa ba ya kone tsaye a wajen Allah dan kafin mutane dukiya ba nuna cewa Allah fi son ka a kansu dan wani ya fi ku rashin wadata ya fi ku talauci riga da faci wannan bai nuna cewa kun fihi matsayi a wajen ubangiji abin da yake nuna matsayi a wajen ubangiji girman imani da ikhlasin da ke cikin zuciya shi Allah ke amfani da shi dan haka in kaga mutum a tsiyace kare na shi wallahi gobe ba mamaki kuma shine zai tarare kai a gaje sai sai fa asara bi an yu'tiya ni khairan min jannati kai kuma fa wa yursila alaiha husbanan min as-samai sai kuma gonar taka sai aiko mata husbanan ay da'i'atan aw musiba in Allah ya so sai aiko mata wata masifa ko wani bala'i sai faɗo mata da daddare fa tusbiha sai gonar ta waye gari sa'idan ko wani bagire ne zalakan da kafa ma ba ta iya tabbatuwa a kai shi wannan kuma shine mafi munin arziki da dan adam zai samu a ce gonarsa ba za ta ɗauki tsayuwar shi ba fa tusbiha sa'idan za ta wayi guri ne zalakan wanda kafa take zamewa daga kalmar inzila kana kurba kafa tana zamewa kana kurba kafa tana zamewa mutum ko fada zai malamai suka ce dan adam yana jin daɗin fada ne idan ya ji dandam ƙasa ta ɗauke shi amma lokacin da ka zo za ka yi fada sai ka ji kana zu zu zu ƙasa tana ɗaukar ka to a yanzu tsayawa za ka yi ko fada za ka yi ba wanda za ka yi a ciki yasa ce tito daga cikin hikimar ubangiji in ya ga dama za a ɗauke arzikin gona banda an ɗauki arzikin gona in ka shiga ka tsaya ma ka kalli gonar ba za ka iya ba saboda mai zamewa za ta tafi sun fi hasa idan zalaka za ta ke zille ma wanda ita ce ƙarshen yadda duniya take in Allah so karɓe ta a hannun mutum da ba mu yake ce mata duniya mai halin dan mangoro ko kamar daga wani ayar ya cika fa tusbiha sa'idan zalaka kana cikin shaye ka zin ko ya kwace in kana kallon sai ga har ya ga kasa kuma ga kodar da musifa yana so kai ga kodar har ya hau to in dan duniya ta so kwacewa haka Allah ke mai duk abin da ka kama wallahi sai ya zini ka kama wannan ka kama wannan ka kama wannan duk abin da ka kama wallahi sai ya kwace daga ƙarshe dai in kai sa'a ka dan samu abin rikon asiri ka mutu da shi ko in ka samu waɗanda ka taimaka su dawo su suke taimakon in ko baka taimaki kowa ba baka agaji kowa ba wallahi kana wannan kama kaman wallahi ka duniya za ta kare an sha yadda wani ɗan wace wani ai tsohon mai mukami iri kaza ne da ransa kuma waɗanda yawa mukamin suna nan da rayuwarsu amma duniya ta ko ina ta fi mishi haka Allah maka da sarki ke duk arzikin da ka ɗauka idan Allah ya ga dama dare ɗaya ne wallahi Allah yake magana akan arziki shi kan ya kai nawa ne ake tashi ɗan wasan kwaikwayo suna yi kada an ce maka da mota da gida da wane ne sun yi gobara lokaci da ɗan wasan kwaikwayo suna yi amma a gurin Allah abun wallahi har ya fi haka za ka iya tara arzikinka gaba ɗaya a guri ka ɗora su a jirgi he jirgin ya su fito kuma ya faɗa cikin teku ya za a ko ba kwa gani wani lokacin sai ka dace maka ga wani jirgi shekararsa ɗari uku da bacewa amma an samu shi a ƙasan teku kayan da yake suka gida ɗauka a gajeren tsari saboda ba wanda yake da abin da yake da zai kile mu cewa wannan kancin jirgin na tsari sai da ɗauka a gidan tsari don Allah ya ga dama sai ka haɗa dukiyar da ka ɗora a jirgin ya jirgin ya tsoro ya komi sai ka ɗora a jirgin ruwa ya jirgin ya nufi sai ka sa a sto kan ya kama da gobara sai ka sa a kasuwa ka cika ta sai Allah ya cinye ta rana sai Allah ya kira lamarin don haka duk yadda Allah ya hore maka ya baka arziki ya baka wadata tsaya a kan addini kuma kar kai alfahari wayo baya bada dukiya in kuma kaki to Allah ta rana ɗaya ki aiki fa tusbiha sa'idan zalama gona yake takama da ita sai ce in ba a yi haka ba أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا na yace aw yusbiha ma'uha ghawran ko awayi gari ruwan da yake cikin wannan lambun nasa ghawran ay asbaha ghadaran sai awayi gari ya nutse cikin kasa Allah ya kwashe shi babu yadda za a yi fasal falan tastati alahu qalaba har abada ba za ka iya nemo wannan ruwan ba baran sana ka dawo da shi baran sana ka fito da shi ai siffar gonar da Allah ya bamu ai ya ce wa fajjarna khilalahuma nahara akwai idanun ruwa teku Allah ya sa yana gudana a cikin gonar ai dalilin akwai ruwa ana iya zuko shi yana yawo ne ni da dan inabin da dan dabino da shuka take to idan Allah ya ga dama sai ya zuke ruwan ya made karkashin kafa idan ya made du jarabar da zaka yi Allah ce falan tasafi ala bu qalaba wallahi ba za ka iya zuko wannan ruwan ba idan ka ji wannan masallacin daga ni zuwa ƙasa ba na da akwai ne lokacin da ake jan ruwa a gurin daga kaina zuwa ƙasa na ya adama ce daga kaina daga kai na zuwa kasa ba na ji akwai mai jaruwa a cikin masallacin nan amma da lokacin jijiyoyin ba su kai zurfin haka ba ai ana jan ruwa yanzu zurfin ne ya wuce misali kuma an samu ci gaba kai da akwai wani sallah amma rijiyar ba za su yi amfani ba ko cikin birane ka je ka gani an yi ga an yi haka rijiya dan karamin rami ne da an ɗauki ruwa a kwana biyu sai an yasa me ake nufi da yasa a ƙara mata zurfi a kwana biyu a ƙara mata zurfi wannan ruwan kenan yana ƙara yin ƙasa to duk wani alfahari da muke wallahi Allah ne yasu ya baka ruwan ka zuko ka yi amfani da shi ka sace ta Allah idan ya so jarrabe ka ya ja ruwan ya yi jan ƙasa balan ta sabi ala mubalaba ba za ka iya zuko wannan ruwan a duk garin da ake noman rani ruwan ne Allah ya kawo maka shi sama sama rana ɗaya a yi rijiya goma a gona ɗaya furr fayil ɗaya an tada ruwa furr fayil ɗaya an tada ruwa na ya sa fayil goma sha bakwai idan za ka zuƙo ruwa man nawa za ka bata albasar nan nawa ake sai da ta saboda Allah alaihun da nawa ake sai da hidimatar da nawa ake sai da shi ba zai iya ba ya ce to kai da kake alfahari da wannan gona idan Allah ya ga dama sai ya zuke ruwan ya kai can karkashin kasa an yusbi amma ko a gauran wala ta tafi ala kokana ba ka da dabarar da za ka iya tar da ruwan wannan barantana ka zuko shi barantana ka da shi saman ruwa ashe da aka baka ruwa har yake fantsali a cikin gonar wannan ni'ima ce daga Allah madaukakin sarki wala ta tafi ala kokana to ya Allah ya wa gonar وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحداً na Allah madaukakin sarki ya ce wa uhita bi samari sai aka game da ƴaƴan itatuwan da yake alfahari da su menene gamewa duk ƴaƴan arzikin itatuwan da yake amfani da shi rana ɗaya sai Allah ya halakar da su sai ya kone su ai wannan duka ƴaƴan itatuwan halakat jannatahu bil kulliya wastawla alaiha al-haram ma da yace duk ƴaƴan itatuwan an halakar da su an mai da gonar yadda ka san kufai aka wani gonar ta kuma istaula ala al-kharab wa damar fi zuru'i wa sama duk ƴaƴan itatuwar da shukar gaba ɗaya sai da Allah ya lalata su su zo da ita fa asbaha yuqallibu kaffai sai wannan mutumin yayi wa gari ne yuqallibu kaffai yana juya tafakan hannunsa shine abinda Bahaushe ke cewa salallali ko sai wa ya gari yana salallali yana juya hannu ya ɗora wannan hannun a wannan ya ɗora wannan hannun a wannan ya ce inna lillahi ya ce la haula ya kama wannan ya kama wannan fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha amma talallamin da yake akan abin da ya kashe akan wannan dukiya du arzikinsa ya kawo ya tare ya zuba a gonar kuma ta lalace ina wata dabara kuma ta riga ta gane fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha amma gonar ga tanan a rushe an kare ta babu abin da yake amfani aka yi amfani da kalmar khawiyatun ala urushiha a ce kamar sama ta faɗo wa ƙasa ibara ce ta gonar gaba ɗaya ta murtsike babu abin da zai amfani wa ya khawiyatun ala urushiha wa yaqul yana cewa ya laita kai tona lam urqa ushrik bi rabbi ahada ina ma ban wa ubangiji na shirka da tarayya ba ina ma na zama to mai ikhlasi da imani wannan ita ce rayuwar duniya duk yadda kake tsammani ka kama duniya ka rike a hannu ka bijire ma Allah wallahi rana ɗaya Allah zai karɓo abin sa idan yana da bukata da haka duk halin da za a yi ka rike imani ya qulu ya laitani lam ushrik bi rabbi ahada ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا Allah ce walam yakul lahu fi'atun bai da wata jama'a yansurunahu min dunillahi da za su taimake shi kuma bayan Allah duk duniya idan an haɗe masa ba mai taimaka shine walam yakul lahu fi'atun yansurunahu min dunillahi ina wanda zai iya dawo mai da kuɗin sa ina wanda zai iya dawo masa da jarin sa ina wanda zai iya dawo masa da amfanin gona duk duniya ba a yi ba walam yakul wa ma kana muntasira shi din a karan kansa ba zai iya taimakon kansa da kansa ba a nuna gajiyawarsa da kasawarsa wanda isa mai yi kyau Allah madaukakin sarki na هنالك الولاية لله الحق na هو خير ثوابا وخير عقبا na wasu duka ka ce bata ko kuma dai na sai duka wani kaɗai nake jin ka ko na na Allah ce hunalikal walayatu lillahi alhaq a daidai wannan matsayin da ake an zuba dukiya arziki ya lalata ba ka da mai taimako ba za ka iya taimakon kanka ba sai aka ce a daidai wannan gurin alwalayatu lillahi alhaq zubuncin al'amari kawai na Allah ne shi kadai shi kadai ne isa ya bada taimako ya isa ya bada gudunmawa a irin wannan hali akwai zalikal maqam wa fi tilkal hal تكون النصرة لله وحده لا يقدر عليها أحد والله با wanda sai taimaka ba wani majibincin al'amari in ba shi Allah na wanda ke sarki ba huwa khairul thawab Allah shi ne mafi alkhairin mai bada sakamako wa khairul uquba kuma Allah shi ne mafi alkhairin makoma duk abin da yake karshe to mafi alkhairinsa shine abin da za a samu a wajen Allah na wanda ke sarki na'am واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به فاختلط به نبات الأرض مما فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا na'am amma malar ruwan da baya kare azumi na so wata kamar Allah madaukakin sarki ya gama da kisos ita ma a can inda za mu lura da ita kisa ce Allah yake badawa akan rayuwa ta duniya tsakanin mai akwai da marar akwai tsakanin mai imani da marar imani abin da yake so ya cike maka ƙarshe shine ba wai in kai imani ba ne dole sai an ba ka arziki a duniya kuma ba wai lalle ba ne don an ba ka arziki allah na tsaurarka a duniya da arziki da imani wannan in ka samu so ne na ubangiji da imani da talauci idan ka same su wannan so ne na ubangiji da kafirci da talauci wannan shine karshen jarrabawa allah maɗaukakin sarki ya raba su kafirci da talauci kafirci da arziki wannan nau'i ne na jarrabawa amma ba daɗi ba ne ba a ce kana kafiri kuma allah ya ba ka arziki babu jin daɗi a ciki amma a baka imani a baka arziki wannan shine cin riba a rayuwa mafi ƙasa da wannan shine a baka imani a hana ka duniya ba kai asarar komai ba amma a baka duniya a hana ka imani to wannan shi asara ce mafi kololuwar asara shi ne ba duniyar ba imani Allah madaukakin sarki ya tsare mu to kulafar shi ne idan Allah ya maganda katar kana da imani kana tsayuwa akan addini kawai Allah gobe duk abin da Allah ya ba wani wallahi bai kai naka ba sai dai idan yana da irin abin da kake da akwai na imani so bayan wannan sai Allah ya tattare mana duka ma rayuwar duniyar mecece ita ta kai a rasa imani a kanta ko ba ta kai a rasa imani a kanta ba sai ce wadrib lahum masalan hayatid dunya ka ba su misalin rayuwar duniya kama in anzalnahu minas samai ita duniya kamar ruwa ne da Allah ya zubo daga sama fahtalaqa bihi nabatul ard shuka ko tsiro na kasa sai suka cakudu da wannan ruwa ma'ana sai Allah ya sauko da ruwa ne kwaya take fashewa ta zama tsiro sai da ruwan wannan tsiron yake rayuwa wanda ita ce rayuwar duniya an haife ka kana cin arzikin Allah kana girma shikenan kama in anzalahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ard ana nan yau da kullun yau da kullun fa asbaha hashiman wata rana sai waye gari ake kashi wannan koran da kake gani yana burge ka to wata rana sai gani ya bushe ya zama to tamkattar mami ne fa asbaha hashiman taburuhun riya iska tana kada ne duk inda take so da Allah ka je kaman farko farkon damuna idan ta yi kamar kwana 40 zuwa 45 ana cewa ya banya ta kama mutum ya shiga gona ne kamar ba zai fito ba ya zagaya nan ya zagaya nan musamman lokacin san sai ga mutum yana kike kike masha Allah Allah ya sa mana albarka Allah ya albarkaci neman mu Allah ya kaza to wannan damuna ce ta yi kyau amma idan aka kwana biyu ne ka ga wannan gonar ita ce za ka ga da karas ta bushe wani Allah ya taimake ka mafaka kai kenan an girbe ta wannan karmamin haka rayuwar duniya take koma kuma an ka kalle ka duk wani bangare na rayuwarka wallahi ka Allah ya maida shi da idan kana saurayi kana abin sha'awa kowa yana son ka wata ran wata ran ya ganka ko duk abin da sai a daki akwai kanan a aji akwai kanan a aji akwai wanda da ka san kai haka ake shanya su saboda tsufa in rana ta fito haka za a ɗauko su a kasa a shanya su ɗan shaɗi an ga ɗan kifta ido ya kifta ido ya kawo ta ya ɗauka kuma a mai da ɗaki fa asbaha hashiman saduqa wannan kana raye kenan in arziki Allah madaukakin sarki ya baka tun kana iya sarrafa arziki wallahi sai an zo gurin da lokacin arzikin ba zai iya sarrafawa ba dole sai dai ya'ya da jikoki a kan fa asbaha hashiman saduqa in bangaren mata ne haka al'amarin yake in bangaren mulki ne haka abin yake in bangaren siyasar ne haka abin yake duk inda ka ɗauka wallahi wata rana sai ta ga abin da yake ba ka tsoron wata rana shi ke ba ka tsoron kai daga lokacin da aka fara wannan sabuwar demokarasiya din ta 1999 akwai mutane da yawa haka saka koma rayuwar duniya da sun zama hashiman da gurgurda sun zama ba komai ba haka ake tankaɗa su ababen tausayi da waɗanda suke kururuwa a 1999 ana musu waka kana jin gidan rediyo suna neman shugabancin ƙasa da gwamnoni a jihohi wallahi shi ne zama sun abin tausayi wanda ta rayuwar duniya duk inda ka ɗauke ta kama in an zanna hu min samai fasta la bihi na ba ba fa asbaha hashiman da burhuriya wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadir Allah akan komai mai cikakken misali mai cikakken iko babu wanda yake gagara Allah madaukakin
المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا Allah ya ce almal dukiya wal banun da 'ya'ya zinatul hayatid duniya kawai kawa ce ta rayuwar duniya ita rayuwar duniya dole ne sai an yi ta abin da yake ƙara wa rayuwar duniya daɗi da gishiri a ce kana da dukiya kana da 'ya'ya akwai daɗi a ciki shi yasa Allah bai musa maka haka bai ke musu almalu wal banun da zinatul hayatid duniya dukiya da 'ya'ya ado ne na rayuwar duniya in baka da dukiya ya kaji akwai wata tawaya kana jin ta a jikinka in ba ka da 'ya'ya sai ka ji akwai wata tawaya kana ji a jikinka musamman Allah ya kaddara ka wuce gaurantaka ba amma ba ta hika ta dusa ku kana da iyalin ka yi auren ka jira haihuwar baka samu ba to za ka ji akwai wani abu ya fara susa da damu a cikin rayuwa in kai ɗaya babu ta biyu babu ta uku babu ta hudu babu yanzu ka sadu da kai ne ba haihuwa ka haihuwa waye da aluman ya sha'u aqima wallahi za ka gane akwai wani arziki a duniya da baka same shi ba. wannan arzikin sai mai ɗaya san amfaninsa ya san daɗin shi ka ga yaron ka yana kilomita ɗaya ana taɓa hikikar jikin ka tana tashi arziki yadda ka san fallaliyar motar ka sai yaro ya sa ambulance ya karta yadda za ka ji haka fita yake a cikin ɗan adam almanuwar banuna zinatun hayatun to wannan adan na rayuwar duniya shine ya kamata mu ba da rayuwar mu kwacewa kam a kan shi neman dukiya da 'ya'ya ko akwai abin da ya fi su alkhairi sai ce wal baqiyatu salihat amma ayyuka masu wanzuwa su ne albakiyat as-salihat nagartattu khairun inda rabbi wannan su suka fi alkhairi a wajen ubangiji ta fuskar mai sawaban wa khairan amala su suka fi alkhairi ta fuskar lada da sakamako kuma su ne mafi alkhairin abin da dan adam zai guri ya samu a wajen Allah madaukakin sarki so waɗanne ne waɗannan albaqiyatu salihat wasu malaman suka ce a salawatul khams salloli guda biyar ka samu sallah biyar a jam'i ya fi maka alkhairi akan dukiya da ƴaƴayenka a ce tun da ka kai lokacin balaga sallar ka a jam'i kake har Allah karɓi rayuwarka wallahi ta fi maka duk arzikin duniya da za a samu ta fi maka duk ƴaƴa da za a samu daga cikin abin da aka samu a wajen magabata shine aka ce shi magana ta albaqiyatu salihat shine aka ce man amila salihan min qawlin aw fi'lin ya baqa lil akhirah shine kai duk wani aiki na alkhairi ko ka furta ta magana ta alkhairi da za a tsare maka ka samu ladanta a wajen Allah madaukakin sarki tana faduwa cikin albaqiyatu salihat sai da to wannan karatun da muke insha Allah yana cikin albaqiyatu salihat zance ne muke da baki kunne ya ji amma Allah kaɗai ya san me kowannen mu ya samu gwargwadon ikhlasi da niyyar da ya zo da ita amma an ce mana lada biyar za a bada ko lada goma ko lada ashirin ba a gaya mana Allah sai ya ɗauki aikin ya ajiye zai yi sakamako a kan shi wasu malaman suka ce yana faɗuwa cikin albasu ya tsotsa da haka ka ga wani abu zai cutar da mutane akan hanya ka sunkuya ka ɗauki Allah kaɗai ya san me za a rubuta maka a kan wannan lada wasu malaman sun ce da faɗuwa cikin albasiya su saliha a cikin wani hadisi kamar da malam ya kawo ya ce faɗin subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar sai ce hunnal baqiyatu salihat mutum ya rika faɗin subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar waɗanda ake cewa su ne ake kiran sa albaqiyatu salihat da a tare maka dukiya da yaya a maka arzikin faɗin waɗannan kalmomin wallahi shi ne fi maka alkhairi amma idan an baka dukiya da yaya kuma aka hore maka faɗin waɗannan kalmomi din sai mu kuma wancan karatu namu na baya riba ce akan riba amma in dai za a zaɓa to ka ɗauki abin da za ka samu a lahira ne ya fi maka kan abin da za ka samu a nan duniya walbaqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala na'am ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا na'am Allah ce ka ambata musu yawma nusayyiru aljibal ranar da za mu tafiyar da duwatsu yanzu wannan rayuwar da muke a duniya ko ina akwai duwatsu Allah ya karkafa wannan duniyar da ita wal jibala autad yace to amma akwai ranar da Allah madaukakin sarki zai tafiyar da waɗannan duwatsu ita ce da aka yi magana alƙiyama aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah dai da duwatsu yace wa yas'alunaka 'anil jibali fa qul yansifuha rabbi nasfa suna tambayar ka dangane da duwatsu in aka tashi alƙiyama ya Allah zai da su aka ce Allah zai nike su ne irin yadda ake nikewa yadda ka san inji mai wando haka Allah madaukakin sarki zai wado duka ɗaya ne ba ciki an gama da su yanzu ku ha rabbi nasfa Allah ce to ka ga musu wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda bariza sai ka ga kasa a fili tar ko ina kana ganin ta yanzu nan da ka fita in kai haka ka daga kanka zai wahala ka kano kilomita goma saboda an wani gurin tudu wani gurin kwari wani gurin bihiya amma idan aka tashi alkiyama flat haka Allah zai rikita ina aka ce wa tara arda bariza zaka ga kasa fetal an sani ta tun daga nan kasa ido har inda zaka tsaya sai ka gano ta wa yawma nusayyiru jibal wa tara arda barizatan wa hasharnahum da muka kuma fito mutane daga kaburburan su falam nughadir minhum ahada ba mutum ɗaya da zamu bari a ƙarƙashin kasa kowane an fito da shi banda Allah babu wanda kasa Allah kada ya san mutanen da ta hadiya ta ci ta ci ta ci ta ci kuma da harin wata kuma gobe ma sai an sa wata kuma sai ta binne amma idan Allah ya nike duwatsun ya ce to kowa zai falam da za ta rubi kun ahada Allah ya ce ba mutum ɗaya da zai iya kukucewa banda Allah wallahi ba wanda ya sai ba wannan ko wannan masallacin ne aka ce an yi shekara goma aka ce dawo da wallahi kana da aiki ka shiga whatsapp ka faɗa ka shiga facebook ka faɗa ka bi gida gida wallahi baka isa ka haɗa ba shekara ɗaya tak wani ya mutu wani ya tafi garin da ba ma wanda zai ƙara zuwa allah kaɗai sani ba maki wani yana ƙasashen tura shekara mai zuwa wani yana ƙasashen larabawa wani ya wanda ya tafi aikin umara wata ƙila ta zai mutu wata ƙila ya dawo wani kuma ya samu aiki a wani gari ya ji daɗi ya zauna a ce masa dace da ba zai dawo sai da najeriya har abada so ka haɗa mutum wannan labarin amma Allah ya bada labarin ba tun daga kan annabi Adam har waɗanda za a haifa a bayan bayan mu Allah ya ce za a taso su ba a sharna mu za mu tattara su falam nughadir minhum ahad wa uridu ala rabbika وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا وعرضوا على ربك صفا ubangiji ya ce za a bayyanar da halitta ga ubangijinka sahu sahu tun daga farkon duniya har ƙarshe haka za a samu sahu sahu sahu sahu sannan za a ga ƙarshen sahu ke tsawo da yawa wallahi ne ƙarshen sahun da za a yi wa uridu ala rabbika saffa in Allah ya ga dama gwargwadon imani in Allah ya ga dama gwargwadon halitta in Allah ya ga dama gwargwadon aiki shi kada ya sani amma da ya ce saffan sahu sahu haka za a kawo mu gaban Allah madaukakin sarki wa urdu ala rabbika saffa Allah zai ce wa mutane laqad ji'tumuna furada laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala ga kunan kun dawo mana kama khalaqnakum awwala marra kamar yadda muka halicce ku a karan farko yadda kowa ya faɗo duniya haka zai tashi gaban Allah madaukakin sarki an ni ka faɗo duniya ne ba shayi ba kaza haka za ka tashi yadda ka san ɗan jinjiri kai mu haka za ka tashi a gaban Allah madaukakin sarki ai ka tashi a matsayinka da shayi akwai nuna isa da isa haka za a maɗe ta ta koma yadda ka san ɗan jinjiri haka za ka tashi gaban Allah shine laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala ba haka Allah zai faɗa dan ya kunyata masu cewa ba za a tashi mutane ba bal da amtum Allah ta da kun riya Allah na ja'ala lakum maw'ida cewa ba za mu sa muku wata iyaka da za mu kira ku akan wannan iyakar ba to wannan ita ce lokacin ita ce iyakar ga ku gaban Allah madaukakin sarki na'am ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا Allah ce wa wubi alkitab za a ajiye littafi a wannan ranar ai wubi a saha'ifu a amalin bashar wa uribat alayhi duk ayyukan da dan adam yayi aiki za a jibge su gaban Allah madaukakin sarki a ajiye su gaban bawa yana kallo muna sahu kowa aikin da ya aikata mala'ika ya kawo ya duke ce ni ga na aikin na kawai wani ma ce ga na aikin na kawai kowane da mala'ikun shi aiki suke suna jibgewa kai kawai faɗa kake ka yi a kwance ka yi a tsaye ka yi fituna da daddare ka yi fituna da rana su kuma suna nan suna aiki in kun tsaya a gaban ubangiji an jibge ku na farko da karshe kaga ana kali da tafai ana ajiyewa a gaban ka wannan aikin alkhairi gashi wannan aikin banza gashi wa wuzi alkitabu kai da kanka zaka fara wa kanka hisabi in ka ga mala'ikan aikin alkhairi yana kawo dan kadan yana dan tsakurowa yana lallika da kirki da kai aji wannan yana ajiya jujub jujub ai ka san da matsala fi da wadu alkitab fa taral mujrimina mushfiqina mimma fi sai ka ga mujrimai makarnata mushfiqina tana cikin tsoro mimma fi saboda abin da ke cikin wannan littafi da an fara jigewa da ka fara wa kanka da kanka hisabi yanzu da mutum zaka ga yana kuruwa aje mana mu je wajen alƙalin me za mu da an tsaya a gaban alƙali an fara bane ga mutum yana yana kama kame wannan kotun duniya kenan ba kotun lahira da an sa mutum a bolin tsayin dan sel minti biyar minti goma sai ga mutum idan ya fara daina fata da ya ji cizon sauro ya ji duhu ya ji sanyi kai rasa inda zai sa kansa kai ma da an jibge maka kasan kurkukun Allah ta shiga sai ga tsaron mujrimin nan mushfiqina mimma fi wa ya kulu na ya wailatana sai ka ji mabarnata suna cewa ya hasaratana wa ya halakana alama farratana fi hayatin duniya kai can mu kai can halakar mu akan sakacin da muka a rayuwar mu ta duniya ya aka yi wannan farnar da laifin ya taru gaban Allah ba wa ya kulu na ya wailatana ma li hadal kitab me ya samu wannan littafi din ne ai ma sha'anu hadal kitab la yatruku sadiratan ولا كبيرة إلا ضبطها وأحاط بها wani irin littafi ne wani wani irin ɗan kwakwa ne wani irin mai bin diddigi ne la yughadiru saghiratan ba ya tsallake yar karama wala kabiratan ko babba illa an hasaha face ya ki diddige ta daya bayan daya yadda ka san littafin banki haka za a maka a ranar lafiya daga ran da ka bude akawun ɗinka zuwa yau duk motsin da aka yi akawun ɗinka wata kan yana aji idan kana musu wata rana ce ta banki ka ce a baka statement ɗinka na shekara goma ran da ka sai kati na naira hamsin wallahi sai ka ganshi a ciki da ka saya an ɗauki caji na naira ɗaya sai an rubuta maka da wannan naira ɗaya ta fita ai an yi kuskure ta dawo ita ma an aje ta la yubadiru saghiratan wala kabira wani aka ce ya bada labarin abinda ai account ɗinsa na kwana uku wallahi ba zai iya ba amma banki bai taba tsallakewa ba kowane motsi akwai to wannan alama ce a nuna maka aikin Allah saba yake da aikin Allah yadda banki ya kididdige abin da ya faru akan akawun ɗinka tun daga nan da ka bude har yau abin babar aula a bude maka akawun ɗin lahira a tattare maka abin da duka aikata la yubadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira suka samu abin da suka aikata a nan gaban su ai maktuban musbitan fil kitab a rubuce a tabbace cikin littafi Allah ya ce wala yadda ma rabbuka ahad ubangiji ka ba ya zalunta kowa in na alkhairi kai za ka gaishe kamar ya amal mithqala dharratin khairan wa man ya'mal mithqala dharratin sharran ko me aka aikata akwai shugaban Allah madaukakin sarki na'am وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا نعم الله dai sake juyo da hankalin dan adam kan asalin halittar shi da asalin abokan gaban shi suwaye ya kamata yayi kiyayya da su suwaye ya kamata ya rika a matsayin abokan bauta ababen bauta ababen riko da kamun kafa a gare su sai mai da mu asalin halittar annabi adam alaihi salam da abin da ya faru tsakanin shi da mala'iku yace wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adam ka ambata musu lokacin da Allah ya ce da mala'iku ku yi sujada ga annabi Adam fasajadu dukkanin su suka yi sujada illa iblis kana min aljinn sai iblis ne cikin aljannu fa fasaqa an amri rabbi sai yake bin umarnin ubangijinsa yayi fasikanci ya tsallake umarnin ubangiji shi Allah yana so ya gaya maka farkon adawar annabi Adam da shaytan alaihi salam yanzu dai baban naka hassada da kiyayya da bin umarnin Allah ita ce ta haifar da wannan gaba da Allah ya tabbe ka a fatatta duniya yanzu za ku rike shi ku ɗauke shi wa zurriyata da ƴaƴan shi auliya majibin ta al'amari min duni a bayana ni Allah ku ɗauke wa hum lakum adu alhali makiyin ku ne wallahi Allah ya yi magana da hankalin mu da mai tunani asalin kiyayya tsakanin annabi adam da shaitan ba faɓa mata ya kwace mishi ba ba arzikin sa ya kwace masa ba kawai umarni Allah ya bada ko gaida annabi adam ya ce ba zai iya ba ya za a yi ta halittar da wuta ta halitta shi da ƙasa kuma in gaida shi kuma Allah dai halittun sa fa duka yake gaya wa banda hidan ba ma wanda zai yi wani khalaqatahu a khalaqatani min narin wa khalaqatahu haba Allah ni fa da wuta ka halice ni shi ka halice ki da turbaya kuma ka ce in wai sujada ya ce wallahi ba zan iya ba aka ce za a tsine maka yace kamun jinkiri zuwa ranar alkiyama in ka jinkita ni zan halakar da ƴaƴan shi shi ne tuba a yafi gara a tsine mashi din a bahi dama ya ga yadda za su kwahe da hidin da ƴaƴan shi shi ne Allah ke gaya masa ko afatattar iduna yanzu za ku ɗauke shi wa zurriyatu ku ɗauki ƴaƴansa auliya a min duni su ne kuke so ba ni ba yanzu dan Allah salo ne muka sanar da dokokin Allah madaukakin sarki muka dauki da shaidan a shaitanu ya'idukum al-faqa wa ya'murukum bil fahsha wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan sallallahu wa sallam Allah ya ce a ciyar shaidan ya ce a muni idan ka kana neman a ciyar musamman watan Ramadan amma wata kananan karfi a yalwata musu a ba su su ji daɗin azumi shayar da mai azumi ciyar da mai azumi wa ne ka je ka yana karanta mana talauci amma da an ce ga wani abu na ke tare ne ka je yana ce a bashi dubu ɗari ya ba da dubu ɗari ya ba da dubu saboda ba a so a ce wani ya fi ke tare ne wallahi ina ba san da san mu adalci sau da yawa muna hajja umarnin Allah mu ɗauki umarnin shi ba a fatar da ke nuna wa zuriyatahu awliya amidun wa hum lakum adu Allah ya ce bi sadil zalimin badala tir da canjin da azzalimai suka daukar makansu ka ajiye Allah ka ɗauki shaɗantar da wani ka ɗauke karantarwar manzan Allah ka ajiye ta a gefa ka ɗauki ta shaɗan Allah ce tur da irin wannan canjin babu riba a cikin حكفا للظالمين بدلا نعم ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضداً وما كنت نتخذ المضلين عضدا Allah ya ce ma ashhadtuhum khalqa as-samawati wal ard Allah ya ce ban shedar musu halittar samai da ƙasai ba ko cikin gumaka ko cikin shedanu Allah ya ce ba wanda na nuna ba yadda ne halitta samai ban nuna muku yadda na halitta samai samai ba wala khalqa anfusihim kai ba ma wanda ya san yadda aka aka halice shi ai ko mu a karan kanmu da kanmu sheda ne wani ya bada labarin yadda aka aka halice shi wani ya bada labarin wala khalqa anfusihim Allah ce wa ma kuntu muttakhidal mu'minina abuda kuma a sunna ta da tsari na Allah ce ba na daukar mabarnata masu fatarwa ta zaman to su ne ababen taimako a gare babu ran da Allah zai mai da tigidan ya zama to abokin shawara ko da mai dai da shi ya zama to abokin mulki babu wannan rana duk inda wani mabarnace yake babu ran da Allah ya taba tare ya dan ƙara karfi da shi na'am ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا gaya musu ranar da Allah zai ce ku kirawo abokan shirkar ta waɗanda kuka haɗa ni da su a matsayin abokan shirka alladina za'amtu waɗanda kuka riya cewa su ne masu mulki tare da ni fada auku za su yi ta kiransu falami su ji bulan ba za su amsa musu ba waje an na bainahun mawbiqa Allah ya ce za mu sanya wata mahallata tsakanin masu ibada da waɗanda suka bauta ma in dai ba Allah ba ne ya ce Allah ya ce akwai wani gurbi a nan da za mu halaka da su duka biyun baki da Allah ya tsare mu
ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا Allah ce wa ra'al mujrimunan na a ran da Allah ya tashi alkiyama mujrimai za su ga wuta ƙwaro-ƙwaro da idanunsu fa zannu annahum muwaqi'uha fi yaqini tabbas wannan wutar sai sun afka mata ba bala'in da ya kai wannan bala'i ka ga wuta da bala'inta da tashin hankalinta malam yace ai ayan nuha wa hiya tataghayyaru halqan alayhi za su ga wuta tana zabarbaka tana tashi tana tiftirewa saboda bakin cikin ba su ma ƙaru zuba tukuna ta fara kona su kuma dan adam ya tabbatar wannan wutar a ciki za a sa ta cikin ta ba zan nu annahu waqi'uha wa lam yajidu anha masrif kuma ba su samu wani gurin da za su fake in ba cikin wutar ba. dole zan sai sun fada sai sun fada wannan bala'i ya kai bala'i musifa ta kai musifa Allah madaukakin sarki ya tsare mu Allah saba mu cikin wanda za mu fada cikin ta kuma abin da zai hana mu fadawa cikin ta ita ce bin alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik Allahumma